أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta babban malamin shekul islam muhammad ibn abdul wahab za mu tashi babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub na shine karatunmu na hudu kenan ko
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم malam ya ce babu fadli tauhid babi mai magana akan falalar tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub yani wa ma yukaffiruhu at-tauhid min adh-dhunubi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zunubai ko kuma wa ma wato ainihin a mausuliya wallazi yukaffiru abunda tauhidi yake kankarewa na zunubi ko kuma wa ma yukaffiru min adh-dhunub wa fadlu ma yukaffiru min adh-dhunub ina fata an gane babi yana magana akan tauhidi shi a karan kanshi yana da falala yana da daraja yana ɗaukaka mai shi zuwa ga almaratib al'aliya sannan duk da haka yana kuma kankare zunubai yana ana samun masalih da kuma dar'ul mafasid dangane da tauhidi babu ma aiki ko wata ibada da take da falala irin na tauhidi babu aiki ko wata ibada da ke kankare zunubi irin tauhidi wanda za mu ji cikin wannan babi insha Allah ta'ala wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm waɗanda suka yi imani kuma ba su gauraya imaninsu da ainihin wato zalunci ba allabsu yana zuwa da ma'anar khal yana zuwa da ma'anar rikicewa wala taj'al alayya idan fi dini min labasi Allah kakka samu rudani cikin al'amari na a cikin addini to da ka labsu anan gurin ma'anar shi alkhal cakudewa ko kuma gaurayuwa ashawb haduwar wani abu da wani abu to shine ma'anar allabs to fadin Allah ta'ala cikin suratul an'am allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ba su gauraya imanin su da zalunci ba dannan su ne wanda suka kasance suna da al'amnu suna da matsuwa kuma wa'innan su ne wanda suka kasance al-muhtadun su ne ainihin wato shiryayyu su ne za su samu natsuwa ranar gobe alkiyama ke kuma su ne shiryayyu a duniya da suka bi tafarkin Allah su ne shiryayyu a lahira waɗanda za su zama cikin bayin Allah na ƙwarai kamar yadda ibn kathirin ya ce ƙarƙashin wannan aya haula illazina akhlasu al'ibadata lillahi wahdahu la sharika la wa lam yushriku bihi shay'a humul aminuna yawmal qiyamah shine za su samu aminci ranar gobe alkiyama dan mumini amincin shi a ranar alƙiyama ne ina fata an fahimci wannan nan ne zai zai amintu daga duk wata cuta zai amintu daga duk wata matsala amma anan duniya yana tare da barazana ta makiya yana tare da jarabawa daga ubangiji dan Allah ya ainihin bayyana karfin imanin shi amma a lahira mumin yana shiga cikin wato ainihin natsuwa da tuma'nina sai ce almuhtaduna fi dunya wal akhirah kuma su ne shiryayyu a duniya da lahira to su ne wanda suka kasance ba su gauraya imanin su da zalunci ba wanda ya tabbata a ainihin wato sunna da malam bai kawo hadisin ba ana hadisin abdullah bin mas'udin ya zo ta da lafuzza mabambanta amma dai kusan madar din shi akan riwayar a'mash suleiman bin mihran daga ibrahim wato ainihin annaka'i daga alkamatun naka'i daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa arda yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun yace shaqqa zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakan sai ya tsananta ma sahabban annabi sallallahu alaihi suka shiga cikin tsanani a فقالوا sai suka ce ya rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu cikin mu waye baya zalunta kanshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa zalika ba irin wannan zaluncin ba innama huwa shirku alam tasma'u ma qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun 'azim wannan ya zo cikin bukhari ya zo cikin wato ainihin muslim ina fata an gane da haka abinda wato malam yake ishara zuwa gare shi shirka ita ce mafi girman zalunci wanda idan mutum ya mutu yana yin ta ba shi babu wato ainihin gafara Allah ba zai gafarta mishi ba duk da karan fari wannan aya da ta sauka ta cikin an'am sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɗauka zalunci irin na ɗan adam ya zalunci kanshi to sai annabi ya bayyana musu cewa a'a ba irin wannan zaluncin ba ana nufin zalunci na shirka domin galibi a qur'ani in ka ji kalmar zalunci shirka ake nufi da kafirci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal kafiruna hum zalimuna kafirai su ne azzalimai ibnu abbas ya ce mun gode ma Allah inda an yi takdimi da ta'khiri da mun bani da an ce waz zalimuna humul kafiruna azzalimai su ne kafirai kenan duk wanda ko kan shi ya zalunta ta hanyar aikata zunubi sai ya zama kafiri to sai ya zama cewa akai wal kafiruna humuz zalimuna yani azzul al haqiqi shine wato ainihin kafirci tunda shi zalunci shine wato ainihin daura abu inda bai dace da shi ba da mutumin da ya bauta ma wannan Allah waza al-ibadata fi ghairi mawdi'iha kenan bai sauke haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala da ke kan shi ba haka ya kafirta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala cikin littafin Majmu'ul Fatawa da cikin littafin shi na al-Iman cikin majmu'u juz'i na bakwai safa ta tamanin yake cewa wallazina shakka alai wallazi shakka alaihim abin da yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama lamarin wannan aya ya dan sa suka shiga cikin tsanani ya tsananta ya tsananta akan su annahum zannu anna dhulma al-mashruta adamahu huwa anna dhulma al-mashruta adamihi huwa zulmul abdi nafsahu sun ɗauka zaluncin da aka sanya sharaɗin sai ba shi mutum zai samu natsuwa da shari'a sun ɗauka shi ne mutum ya zalunci kanshi wa annahu la amna wa lahtida'a illa liman lam yadhlim nafsa sun ɗauka babu samun natsuwa babu shiryatuwa sai ga wanda bai zalunci kanshi ba فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم ظلم في كتاب الله sai annabi sallama ya bayyana musu cewa ai ta shirka wato ainihin zalunci ce kamar yadda ya zo a littafin Allah fala ya hasulu al'amni wal ihtida illa liman lam yalbas ima yalbis imanahu bi hadha dhulmi sai wanda sai wanda bai gauraya imanin shi da wannan zalunci na shirka ba fa inna man lam yalbis imanahu bi hadha dhulmi kana min ahli al-amni wal ihtida wanda bai gauraya imanin shi da zalunci ba to ya kasance daga cikin masu natsuwa kuma masu shiryatuwa ma'ana wanda bai hada imanin shi da shirka ba sai ce kama kana min ahli istifa'i fi qawlihi ta'ala kamar yanda wannan wanda ya zalunci kanshi da ta hanyar zunubai in dai bai yi shirka ba yana cikin wanda Allah ya zabe su cikin fadin Allah ta'ala thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina daga sai ya fara da ma zaliman fa minhum zalimun li nafsihi ma'ana wanda suka aikata laifuffuka amma dai ba su yi shirka ba ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات daga duka waɗannan zalimun li nafsihi wanda ya kasance yana saban Allah ta hanyar aikata laifuffuka amma dai yana cike da imani a zuciyar shi yana da tauhidi to waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ƙarshe duka ya musu alkawari da aljanna jannatu adinin yadkhuluna hako to kaga wannan tunda Allah ta'ala ya sanya wanda ya zalunci kanshi ta hanyar laifuffuka daga cikin wanda Allah ya zaɓe su daga cikin bayi aga babu wato ainihin mamaki don sun shiga cikin masu samun natsuwa da kuma samun shiryatuwa a duniya da lahira amma sai malam ya ce shekul islam wa hadha la yunafi an yu'akhidhahu an yu'akhadha ahaduhum bi zulumi nafsihi amma wannan bai kore cewa za a kama wanin su ɗaya daga cikin su a mai hukuba saboda ya zalunci kanshi ba saboda wata ƙarya ko wata giba ko na annamimanci ko wani laifi daga cikin kaba'ir za a iya mai azaba saboda wannan laifin duk da kasancewar yana da al'amru yana da alhikida don an kalli ƙarshen lamarin shi zai shiga aljanna kuma ya dawwama a cikinta idza lam yatub in bai tuba daga laifin ba kama qala ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara daga wannan da muminai ake dan shi kafiri ba shi da alkhairin balle a ganshi an fahimci wannan ai sannan Allah ta'ala ya ce man ya'mal su'an yujza bihi cikin suratu an-nisa مجموع الفتاوى جزئي نبوكي صفحة تتمان سمالا يكاو حديثي يتي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة آه دلين أكي كرنتا شكون ذاك جيسن عبادة بن الصامت كسكورين ضابط إذن عبادني عباد شي أكي مشدة على وزن فعال أما عبادة فعالة شي ونن دلين أكي أكي كرنتا شي أما السراقة an gane ko ba za a ce surraka ba daga ba a ce ubada ba daga ubada ibn samiti ibn qais ibn asram ibn fihir ibn qais al-ansari al-khazraji ya rasu shekara ta talatin da hudu ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida an la ilaha illallah duk wanda ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ya shaida lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasulu kuma ya shaida lallai annabi isa bawan Allah ne kuma manzan shi ne riwaya ta ibnu al-madini ya kara da wabnu amatihi abdullahi wa rasuluhu wa ibnu amatihi ya shaida lallai annabi isa bawan Allah ne kuma manzon shi ne kuma dan baiwar shi ne aga kenan akwai tsarkake annabi isa akwai tsarkake mahaifiyar shi wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma ya shaida lallai annabi isa kalmar Allah ce da ya jefa ta zuwa ga nana maryam da ya umarci mala'ika jibril ko ya je ya jefa wannan kalma wadda an ta maganganu kan kalmar amma dai zance mafi a'dalul aqwal tace kalmar kun fa yakun wanda yanda Allah ta'ala ya ce inna mathalu inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun kada misliya za ta dace da yanda aka ce ma annabi Adam kun fa kana haka shi ma annabi Isa alaihi salam sai dai kowanne Allah ya yi amfani da sababi shi yasa wancan aka halicce shi daga turbaya da Allah ya ga dama kalmar kawai zai ce kun ya Adam sai ya kasance shi ma annabi Isa Allah sai ya wato ainihin sanya sababin mala'ika ya taho da kalmar ya busa ta a rigar mahaifiyar shi na Maryamu alaiha salam ta dauki ciki kuma ta haife shi an fahimci wannan ai to daka wa kalimatuhu alqaha ila Maryam kuma kalmar Allah ce da ya jefa ta zuwa ga na Maryam wa ruhun minhu kuma ya shaida lalle annabi isa wato ainihin ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ruhun minhu ya ne min al'arwah allati khalaqaha Allah sai dai kuma wannan ruhi ne wanda yake da wata daraja ta musamman domin rayuka na sauran dan adam wato zuri'a ta dan adam hanyar tanasuli da ake samu ya bambanta da yanda aka samu annabi isa domin dan adam sai an samu cikin shi ya yi wata tara ko wani abu makamancin haka sannan a haife shi sannan kaza da kaza shi kuma kaga cikin lokaci tafsiri mafi inganci fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiya fa ajaaha al makhadu ila jiz'i an nakhla kaga duka da fa'un yayi amfani don haka a ƙanƙanin lokaci ne ba wai an ɗauki watanni ba ne ba kafin a haife shi sannan kuma ruhi ne da Allah ta'ala ya ba shi kulawa ta musamman domin Allah ta'ala yakan zaɓa daga cikin bayin shi ya zaɓi annabawa cikin annabawan ma yakan tace ya ƙara zaɓar wasu ya fifita su da wani abu wanda yake sauran annabawan ba su da shi kamar yadda ya zaɓi annabi Musa ya yi magana da shi duk da ana cewa annabi Ibrahim shi ma yana da wannan darajar haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zaɓi annabi wato ainihin Musa ya bashi at-taura littafin da ya rubuta da hannun shi ina fata an fahimci wannan so ya zaɓi annabi Isa ya halicce shi da wani ruhi na musamman ba wai ana nufin ruhin minhu yadda kiristoci suke cewa juz'iyya ba na wai ruhi na Allah tabaraka wa ta'ala azzati daga gare shi aka halicci annabi Isa wannan hulul ne da littihad kafirci ne bawa an fahimci wannan ai daga ruhin minhu wani ruhi na ubangiji min dimnil arwah allati yakhluquha Allah subhanahu wa ta'ala daga halittar Allah ne shi annabi Isa ba dan Allah bane ba kuma annabi Isa ba Allah bane ba bawan Allah ne kuma manzon shi ne wa ruhun min wa annal jannata haqqun kuma da haka ana ce mishi ruhun min ruhullahi ko wannan idafa ce ta shirifiyya wanda za a ce naqatullah qala hadhihi naqatullah laha lakum aya ko annabi salih ya ce ma mutanen shi kan mudawa haka za a ce baitullah na nufin ɗakin ka'aba duk da dukkan masallatai ya ɗakin Allah kuma dukkan nuk duk wata taguwa ta Allah ce amma sai Allah ya keɓance taguwar annabi salih ya yi idafar ta zuwa gare shi haka shi ma ran annabi isa rai ne da allah ya halitta kamar yadda ya halicci sauran rayuka amma don ya daraja wannan ran sai ya keɓance shi da idafa zuwa gare shi ta musamman don haka shine wa ruhun minu sai ce wal jannata haqqun kuma ya shaida lallai aljanna gaskiya ce wan nara haqqun kuma ya shaida lallai wuta gaskiya ce me ma'anar wuta gaskiya ce wujuduha wa khalquha kuma dole kai imani aljanna da wuta akwai su ba wai sai bayan an yi tashin alkiyama za a kirkire su ba dan adam shine baya yake wato ainihin sai abu ya faru sannan ya nema mushi a wato ainihin makoma saboda talauci da bukata da gazawa irin ta dan adam haka sai bayan an haihu ma wani yake siyan riguna da sauransu na haihuwa inda ba ma shi da tabbacin za a haihun ballantana shi ko ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi wuta da aljanna tun kafin wato ainihin a tashin alkiyama sau da ya san adadin wanda za su shiga aljanna ya san adadin wanda za su shiga wuta daga wannan aqida ce ta ahlus sunna sabanin wasu daga cikin mu'tazila da suke da aqidar sai bayan an tada alkiyama za a halicci wuta da aljanna haka mutum ya shaida aljanna gaskiya ne ya shaida wuta gaskiya ne cewa akwai su kuma akwai wanda suka cancanci shiga cikin kowane daga cikinsu wannan abubuwa guda biyar kenan ko man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai zama abu ɗaya ne ko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu biyu kenan wa anna aljannata haqqun uku من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيو وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أكو وأن الجنة حق والنار حق بيركين تو أدخله الله الجنة ألا زي شقد شيء الجنة على ما كان من العمل أكن هالن دي كسنتين أيكي akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da shi bukhari 3435 muslim 2200 muslim hadisi na 28 wannan hadisi al-imam al-bukhari a kasan shi sai ya ce qala al-walid yani al-walid bin muslim kenan al-qurashi حدثني ابن جابر ابن جابر عبد الرحمن ابن جابر الأزدي عن عمير an junadata sai ce wa zada duka suna cikin rijalul hadis din sai ce riwaya ta ainihin umair ta zo da ƙarin min abwabil jannati thamaniyati ayyaha sha'a zai shiga aljanna ta kofofin ta guda takwas duk wanda ya zaba duk wanda ya shaida wa'annan abubuwan guda biyar daga ƙwaryar zuciyar shi ya gamsu ya natsu ya gasgata ba shakka babu tababa to za a buɗe mai ƙofofin aljanna guda takwas wacce ya ga dama sai ya zaɓa ya shiga ta cikinta to faɗin shi alama kana min al'amali akan abin da ya kasance na aiki ma'ana duk sauran zunuban da yake aikatawa ba za su hana shi shiga aljanna ba amma kamar yanda muka gabatar ba lallai ya zama kai tsaye zai shiga aljanna ba in Allah bai yafe mishi ba domin su waɗannan zunubai alkaba'ir tahta almashi'a in Allah ya ga dama ya yafe ma mutum in bai ga dama ba ya kama shi da su Allah ta'ala ka tsare mu sai ya ce walahu ma fi hadisi ittiban bukhari da muslim sun ruwaito aka ce wali muslim yani wa fi riwayatin li muslim wa lahuma wa fi riwayatin lil bukhari wa muslim fi hadisi itban hadisin itban ibn malik kenan ibn amr ibn ajalan al-ansari al-khazraji as-salimi al-badri wanda yake ya rasu ana cewa a cikin tun a khilafa ta sayyidina Uthman kenan kafin shekara ta 36 ya rasu wasu kuma suka ce wato ainihin ya rayu har zuwa khalifanci na yazid ibn muawiya shekara ta 60 zuwa 63 yayi khilafa shi almuhim itban yana cikin sahabbai wanda suka je wato ainihin yakin badar badari ne to sai kawo lafazin fa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah kaga daga ganin ya fara da fa'un ka san ba farkon maganar bace ba ko ya kawo iya mahallin shahid ne kawai ce domin lallai Allah ta'ala ya haramta wuta ta ci naman mutumin da ya faɗi la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah kaji daga cikin quyud na la ilaha illallah shine ibtigha'u wajhi Allah khalisan ghairu shakin duka sun zo cikin hadisai wa cikin sahihain khalisan min qalbi hadisin bukhari hadisin abu hurairah غير شاك حديث مسلم wanda yazo cikin azwadul qawm inda annabi yace su tattara wato ainihin guzurun su su hada guzuri ya musu karanci a halin balaguro to kaga kallo wa'annan duka sune quyud da kuma haƙora na mabudin la ilaha illallah da ita ce mabudin aljanna amma mabudin yana da haƙora in suka dada shi suka dasa shi ba za su ba zai budu ba wannan hadisi na itban ya zo cikin bukhari da muslim da riwaya mai tsawo Itban ibn Malik limami ne a cikin jama'ar shi da ka sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inni qad ankartu basari bana gani sosai ban yadda da gani na ba sosai kuma ni ne limamin mutane na idan aka yi ruwan sama akwai gulbi da yake shiga tsakani na da masallacin da nake ba da sallah da haka nakan wato ainihin takura idan aka yi ruwan sama akan tsallaka in je in ba su sallah sai ce to da za ka zo gidana ka yi min sallah a wani guri in ɗauke shi gurin sallah na an darura irin wannan ta kama sai in tsaya in yi sallah a gida to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce insha Allah zan zo da annabi ya je itban ya ce ya tambaye ni ina ne kake so in yi sallah a gurin sun sukan yi tabarruki da sallar annabi a guri kamar yanda ai ummu sulaimin ta yi ina fata an gane haka ina kake so in yi sallah sai ka dinga sallah a gurin sai annabi sai ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani bangare na gidan shi ya wuce gaba aka yi sallah da mamu da sauran waɗanda dai suka ji labarin zuwan shi ya ce sai muka rike annabi sallallahu alaihi wasallam na ana shi tafiya na sa aka aka yi mana wani kwaɗo na wato wani gari haka da ɗan sauran kayayyakin da suke haɗawa su ɗan kwaɗa shi ta'amul ujila sawiqa haka su suke ce ma ta'amul ujila kamar a ɗan jika kuskus kwaɗin wato ainihin kwaɗa kwaki ba abincin da za a ce sai an wanke wake an hura ice an yi kaza shi ya zai bata lokaci amma ta'amul ujila wanda dandanan za a dan kwaɗa shi a abin da ka sai muka zai ce kafin ka ce kwabo mutane fasarar rijal mutane suka yi ta amo an ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tunda akwai dan tazara tsakanin shi da inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka cika gidan aka zo ana cin abinci can sai wani ya ce a wato ainihin banga akwai wani malik ibn wa yake da suna daga cikin wato ainihin sahabbai daga cikin wanda suka zo gurin sai wato ainihin yake yake tambaya sai ce banga wani ba banga wani ba bai zo bai zo gurin ba malik ibn ad-dukhai ad-dukhaishin ko ibnu dukhshun ya zo dukhaishin ko dukhshun ban ga malik ibnu dukhaishin ba sai wasu daga cikin mutanen suka ce kai lalla rabu da shi wannan munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasula baya son Allah da manzon shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqul zalika kar ka faɗa haka ala tara annahu qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah baka sani ba cewa ya faɗi la ilaha illallah kuma yana neman fuskar Allah da faɗin la ilaha illallah din shi ba wani ya je matsa mai ba da kanshi ya zo ya musulunta ya faɗi kalmar shahada ya za ka ce mushi munafiki sai ce Allahu a- wa rasulu alam ce ni dai gaskiya ban sani ba mumini ne na kirki ko ba mumini ba yace na yi amfani da zahiri ne yace fa inna la- nara wajhahu wa- wa wa nasihatahu lil munafiqina so da mun ga yafi karkata zuwa ga munafikai ya fi amincewa da su shine nasiha ana ya fi amincewa da munafikai shi yasa muka yi wannan hukuncin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a karka faɗi haka fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah ina fata an fahimci wannan to a takaice kenan asalin a ainihin hadisin cikin sahihai na'am
قال رحمه الله وعن, وعن أبي سعيد الخدري رضي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
نعم مالن يتي وعن أبي سعيد الخدري دقى أبو سعيد الخدري مالك إيه؟ مالك بن سنان أيوة هنا سننين عن رسول ال- رضي الله عنه نمشي عنه ماكو أيوة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji na inda kaga a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ambaci Musa da nufin annabi Musa na banu Isra'ila sabanin yanda Nuhul Bikali ya faɗa a dangane da matsalar Musa da Khadir ya ce ba Musa na banu Isra'ila ba na Ibn Abbasin sai ya kausasa harshe a kan shi kan Nuhul Bikali ya ainihin kausasa harshe ya ce ina saboda ka san kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa ko da mutumin kirki in yayi magana ya saba ma annabi sai a manta da girman shi girman annabi sai ya rufe mutum ido kamar yadda al-Imam al-Albani ya faɗa ko da aka tambaye shi me yasa kakan kana yawan kausasa harshe akan musamman malaman fiqh in sun saba ma hadisi da gari cewa Allah ya san girman su amma da ya je sun mawa hadisi wani izgili kawai sai ya manta da girman ya wuta kansu haka ya faɗa a muqaddima ta da'ifa Mm. to da haka kala Musa annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji na allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi ka sanar da ni wani abu da zan dinga ambatanka ina roƙonka da shi ana roƙon Allah da sunayen shi da da sifofin shi ka koya min wata sifa ko wani suna ka sanar da ni wanda in na tashi zan roƙe ka sai na yi tawassuli da shi kala sai Allah ya ce kul ya Musa la ilaha illallah ya kai Musa ka ce la ilaha illallah kala sai ya ce ya rab ya ubangiji na kullu ibadika yaquluna hada dukkan bayinka ai suna faɗin la ilaha illallah kenan nan ibad ana nufin al-ibadus salihun ko العبد بمعنى العابد كنا بمعبد بقى فمما زادني شرفا وعزة وكدت بأخفصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا درجة مي جرما أجراك باوا أما دم أنا مي بوتر الله ce dukkan bayinka ai suna faɗin haka kala sai ya ce ya musa ya ubangiji na ta ya kai musa wato annabi Musa ya so a keɓance shi kamar yadda ya zo a wata riwaya ina son wata kalma wadda ta husu ni biha za ka keɓance ni da ita in dinga roƙonka sai Allah ta'ala ya bayyana ma annabi Musa babu kalmar da tafi la ilaha illallah ce law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai wa amirahunna da masu rayuwa a cikin su kamar mala'iku kenan ghairi bandani kaga wannan law sahha hadithu yana mai tabbatar da Allah ta'ala yana sama amma al-ayat wal hadithu sahiha ghaniyatun ala hadha wal ardina sab'a yani walau anna al ardina sab'a da a ce kasai guda bakwai fi kiffatin za su kasance cikin tafin sikeli guda ƙasammai bakwai da ƙasai bakwai da masu rayuwa ciki da gabaki ɗaya za su zama cikin tafin sikeli guda wala ilaha illallah fi kiffa kuma la ilaha illallah ta kasance cikin tafin sikeli guda sikeli na awo na ranar alkiyama yana da tafi biyu kamar da hadisin bitaka da wasu hadisai suka bayyana ingantattu malat bihin na la ilaha illallah sai to da la ilaha illallah sai ta rinjaye su rawahu ibn hibban wal hakim wa sahahu sai ibn hibban ya fitar da shi da hakim kuma ya inganta shi la'alla ibn hibban ba da wannan lafazi ya kawo shi ba imam al hakim ya fitar da shi a juz'i na ɗaya safa ta ɗari bakwai da goma a lamba ta dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da shida dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da shida imamun nasa'i ya fitar da shi cikin as-sunanul kubra disi na dubu goma da ainihin wato a ɗari shida da sittin da bakwai sannan al'imamu albaihaq ya fitar da shi cikin al'asma'u wa sifat a juzi'i na ɗaya safa ta ɗari da tasa'in da takwas lamba ta ɗari da tamanin da hudu abu ya'ala ya fitar da shi dubu ɗaya ɗari uku da tasa'in da uku haka na imam tabarani a cikin addu'a juz'i na hudu safa ta tasa'in da uku lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai sai dai hadisin da'ifi ne bayan da shekul albani ya da'afa shi cikin da'ifu targhib ɗari tara da ishirin da uku hakan nan wato ainihin hussein sulaim asad a cikin ta'alikin da ya yi ma abu ya'ala juz'i na biyu safa ta ɗari biyar da ishirin da takwas ya wato da'afa shi haka na al-Imam al-Haythami cikin Majma'u zawaid a juz'i na goma safaha ta 24 lamba ta wato ainihin 16802 ya da'afa shi yace rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu wuthiqu wa fihim da'af akwai rauni a cikin su raunin hadisin shine wato ainihin saboda ta hanyar Darraj Abu Samh daga abul haitham hadisin yake yawo duka wa'annan hanyoyin da muka ambata ko masajir da muka ambata ta hanyar darrajun abu abu samh daga abul haitham daga abu sa'id al-khudri wanda wannan riwaya al-imam ahmad da aka tambaye shi ma akan wannan isnadi na darrajun an abi haitham an abi sa'id sai da yayi murmushi saboda wato ya raunata ta abu ibnu ma'inin ya ya wasaka الدراج أما دراج غالب ما لم يسن ضعف شيء كما الإمام النسائي ياتي منكر الحديث الدار قطني ياتي وتعانيهم ضعيف الحديث أكن سؤال الإمام أحمد الإمام أبو داود دك سرون تاشي musamman kuma in ya ruwaito daga abul haitham yana da rauni a wannan riwayar kuma musamman abul haitham daga abu sa'id abul haitham daga abu sa'idin kai tsaye matsalar shi ba kowa ba ya wato ba kowa yake ganin akwai matsala amma darrajun an abil haitham an abi sa'idin al-khudri wannan hadisi ne mai rauni dan shi darraj ma akwai wanda suka ce a fi fi fi hadithihi sun'a imam ahmad aka ruwaito wannan daga gare shi aga sun'a wad'u ake nufi ko so almuhim dai wannan hadisi shi wato ainihin mai rauni ne da wannan riwaya da muka ji amma zancen cewa law anna samawati sab'a wa amirahunna fi fi kiffa wa la ilaha illa Allah da sauransu hadisin yana da shahidi ko kuma mu ce akwai riwayar da take ita ingantacciya ce hadisin wato ainihin wanda shi ba annabi Musa bane ba daga wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana labarin yana bada labarin annabi Nuh ne da ya mawa dan shi wasiya annabi nuh alaihi salam da ya mawa ɗan shi wasiya hadisin abdullah bin amr ibn al-as wanda yake cikin musnad imami ahmad 6583 abdullah bin amr yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faja'a rajulun min ahli al-badiyati alaihi jubbatun sijan مزرورة بالديباج فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع مغنى تيفري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه لا وانسان بيموت أدوفان وفاة و... نعم إني قاص إني قاص عليك الوصية يعني قارئ عليك أو آمر بك بالوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمت قسمتهن لا إله إلا الله da a ce sammai da ƙasai duka sun zama wani zobe ne wanda yake a kewaye ba shi da inda ake ƙara wato ba shi da ƙofa ɗin nan la ilaha illallah za ta iya fasa su wa subhanallah faɗin la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih suna iya fasa su fa innaha salatu kulli shay'in domin addu'ar komai ne su wa biha yurzaqul khalqu sakamakon su ne ake azurta bayi wa an haka an shirki wal kibar qala qultu aw qila ya rasulullah hadha ash-shirku هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر قال الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال لا قال هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال هو أن يكون دابة يركبها قال لا قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قيل يا رسول الله فما الكبر قال سفه الحق وغمس الناس wannan hadisi ingantacce ne shekul albani ya inganta shi da hakan nan shu'aibul arnaut ya ce isnadin shi ingantacce ne don haka ya wadatar da mu daga wancan ainihin wato hadisin don isnadin wancan za'ifi ne kamar yadda muka ji malam ya ce wali tirmidhi wa hassanahu yani akhraja tirmidhi tirmidhi ya fitar da hadisi kuma ya kyautata shi hadisi na dubu uku da ɗari biyar da arba'in an anasin daga anas dan malik قال يتي سمعت رسول الله نم باب قال أما ذاك قدراتا باب إتا أربوتي قرن كراتو ذاك فديتا عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى هذا الحديث القدسي يا ابن آدم التي يا كيدن آدم لو, أتي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا da za ka zo min da zunubai kusan cikin ƙasa sun malakitani la tushriku bi shai'a sannan ka haɗu da ni a halin baka haɗa ni da wani la'ataituka bi qurabiha maghfira da na zo maka da ainihin kwatankwacin cikin ƙasa na gafara wanda za ta wanke za su wanke wancan zunuban a kai ka aljanna wannan mun yi mun yi bayanin shi a hadisin karshe na cikin al-arba'un an-nawawiyya to da haka babu buƙatar mu tsawaita bayani akai haka dai waɗannan hadisai suna bayyana mana abin da wannan babi ya kumsa unwanin babu babu fadli at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub falalat tauhidi zai bayyana a cikin hadisin ittiban inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah da kuma hadisin fadlu tauhid hadisi na farko bayan waccan aya cikin waccan ayan ma akwai na'am hadisin ubada ibn samit man qala la ilaha illa allah من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل سنن وما يكفر من الذنوب حديث و حديث أنس بن مالك يا عبادي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شنو أي توحيد لأتيتك بقرابها مغفرة أم فهمت أنكم الله يسامح داتي سيما تاشي مسائل إياكم